وأهله ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وشديد هذا صدوق روى له البخاري لكنه قد روي له الروح بن فرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب وقد ظن أنه غلط عليه ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث لا سيما وفي هذه الرواية أنه قال فشفعه فيه وشفعني في نفسي وأولئك قالوا فشفعه فيه وشفعني فيه ومعنى قوله وشفعني فيه أي في دعائه وسؤاله لي فيطابق قوله وشفعه وشفعه فيه قال أبو عامر بن عدي في كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال ولم يصنف في فنه مثله شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد المصري التميمي حدث عنه ابن وهب بالمناكير وحدث عن يونس عن الزهري بنسخة, بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة وذكر عن علي وذكر عن علي بن المديني أنه قال هو بصري ثقة كان من أصحاب يونس كان يختلف في تجارة إلى مصر وجاء بكتاب صحيح قال وقد كتبها عن ابنه أحمد بن شبيب وروي عن وروى عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا الروح بن فرج من الفرج أحدهما عن ابن عن ابن عقيل عن سابق ابن ناجية عن ابن سلام قال مر بنا رجل فقالوا إن هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عنه الروح بن الفرج عن عبد الله بن الحسين عن امه فاطمه حديث دخول المسجد قال ابن عدي كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن الحسين عن امه فاطمه بنت الحسين عن فاطمه بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عدي ولشبيب بن سعيد نسخه الزهري ولشبيب بن سعيد نسخه الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهي احاديث مستقيمه وحدث عنه ابن وهب باحاديث مناكب مناكب وإن حديثي روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن عن شبيب وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهري ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير الذي يرويها عنه ولعل شبيبا بمصر في تجارته إليه كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم وأرجو ألا ألا يتعمد شبيب هذا الكذب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ما يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin ishirin da shida ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara kuma wannan yini shi daidai da ishirin da takwas da watan bakwai shekara ta miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi na mana mako mako cikin karatun littafin fa'idatin jarida ta tawassul wal wasila wannan ba da jimin malamin nan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-habani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shine darasinmu na na hamsin daidai na idan ba fata ba Ibn Taymiyyah yana nan cikin bayani da tsare da cewa da warwarewa dangane da hadisin Uthman ibn Ali Uthman ibn Hunayf radiyallahu ta'ala kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa a farkon bayanin sa ga wannan hadisi yace na farko yana da kyau a fahimta hadisin sahihi ne hadisin Uthman ibn Hunayf wanda yake ba da labarin makaho da ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa masa Allah Allah ya dawo masa da garinsa daga Allah ya ba shi zaɓi ko ya haƙuri wannan shi ya fi masa alkhairi ko kuma in yana so annabi ya masa addu'a Allah ya dawo masa da garinsa ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya je ya alwala ya karfafa alwala ya raka abi ya raka abi ya roko ya ce Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika nabiyyir rahma ya Muhammad ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi liyaqdiha Allahumma fashfi'hu fiha ya zo a wasu ruwayoyin fashfi'hu fiha wa shaffi'ni fihi ya ubangiji ina roƙonka da annabinka annabin rahama ya Muhammad ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina kantar ubangiji da kai game da bukata ta wannan domin ya biya min duka ya Allah karba addu'ar ta da zai mu ni ma karba addu'a ta da nake yi game da shi fa shafi'u fiya wa shafi'ni fihi to haka manyan malaman hadisi suka rawaito hadisin shu'ba ibn al-hajjaj aka yi rawaito hadisin daga Abu Ja'far al-Sukani haka nan Ahmad ibn Salama shi ba aka rawaito wannan hadisi daga Abu Ja'far al-Sukani to sai mun tafiya bayan ya yi bayanin ruwayoyin daban-daban sai yake kuma kawo mana ruwayar da ta zo daga Shabib ibn Sa'id ruwayar Shabib ibn Sa'id daga Rawa ibn al-Qasim daga Abu Ja'far al-Sukani to sai ya sanya Abu Ja'far yana rawaito hadisin daga Abu Umama ibn Sa'ad maimakon ya rawaito shi kai tsaye daga Uthman ibn Hunayf sannan kuma sai ya tsara wani lafazi wanda sauran masu rawaito hadisin ba su faɗe shi ba sai ya canza lafazin fashaffe ne fiye da cewa fashaffe ne fiye da shi ka karɓi addu'a ta dangane da kaina ibn taymiya ya ce wannan lafazin ko wannan riwaya ta shabi ta saba wa riwaya shuba ta saba wa riwaya hammad a cikin sanadi da kuma cikin matani to sannan ya kawo wata riwaya har ila yau ta shabi ibn sa'id daga yau ibn al-qasim daga abi ja'far al-madini daga abi umama ibn sa'id ibn hurayf da wata wacce ta kunshi wani kissa ta cewa akwai wani mutum da yake da bukata yana yawan zuwa wurin sai da Usman ibn Affan lokacin yana khalifa na musulmi yana kai masa kukansa yana gaya masa irin bukatarsa amma sai da Usman baya kowayewa ya kalle shi haka yayi sai har ya gaji wata rana Usman ibn Hunayf ya haɗu da shi sai ya gaya masa irin abin da yake ciki da yadda sai da Usman baya ainihin kula shi baya sauraron bukatarsa to shine sai yadda riwaya ta ce sai Uthman ibn Hunayf ya koya wa wannan mutum cewa ya je ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu ya kuma karanta wannan addu'a daga baya bayan yayi wannan ya je wurin sayyidina Uthman tun daga goma a fara shirya aka je aka zaunar da shi akan shimfiɗa tare da sayyidina Uthman sayyidina Uthman ya ce menene bukatar ta da bari duk bukatar ta sayyidina Uthman ya biya masa to ibn Taymiyyah ya ce wannan riwaya ita ba ta inganta ba to shi ne yake sai bayanin wane ne shabib ibn sa'id wanda duk shi riwaya take ta kai komo a kansa yace wa shabib hada sadiqun lawarahu al-bukhari shabib ibn sa'id sadiq ne mutum ne mai gaskiya bukhari ya rawaito hadisansa sai ya rawaito masa hadisi لكنه قد روي له عن روح ابن القاسم لا ابن القاسم أجل عن روح ابن القاسم أحاديث مناكير رواها عنه رواها ابن وهب sai dai yadda al'amarin yake shi wannan mutum shabib ibn sa'id akwai hadisai da ya ruwaito daga rawun ibn al-qasim hadisan kuma duk ba su da akwai hadisansa da ya ruwaito daga rawun ibn al-qasim wanda ba su da kyau ibn wahab ya ruwaito waɗannan hadisai daga shi sa'id shabib ibn sa'id daga shi kuma sa'id daga rawun ibn al-qasim وقد ظن انه غلب عليه abinda aka yi tsammani cewa shi shabib shi ne ya yi kuskure wajen jingina hadisin zuwa ga rahul nukas wato shi ne ya yi masa kuskure ya kuskuren ba na shi rahul nukas ba ne na shabib ne ولكن قد يقال مثل هذا اذا انفرد عن الثقات الذين هم احفظ منه مثل شعبه وعمار بن سلمه وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث yace sai ibnu taymiya yace to sai dai haka nan idan da kalim zai kawo wani zai zai zo ko wani hadisi ya kadaita da shi ya tsara wani abin da wasu malaman da suka ji hadisin ba su faɗa ba ne sai nafsi ya saba musu don su ba da suka faɗa wa hadisin ba sannan kuma wacce kissa zai ruwa wanda ita ma ta zo ta kissa su ma ba su ruwaito wannan kissan ba to kaga akan za ka iya cewa ya yi kuskure wajen kawo wannan kissa din babu ita a hadisi haka nan ya yi kuskure wajen ya saba musu ta fuskar lafazi ya ce wa shafi ne fi nafsi wannan ma babu shi a hadisi mana yake la siyama wa fi hadhihi riwaya annahu kana musamman ba a cikin wannan riwaya cewa ya fa shafi'u fi wa shafi'u wa shafi'ni fi nafsi ka karba addu'a ka da ni ka karba addu'a ta game da kaina wanda a kuma yadda lafazin yake ka karba addu'a Allah sallallahu alaihi wasallam game da ni tunda ya ce annabi ya ce zai roƙa maka Allah ya baka ya dawo ka da ninka to shine yake addu'a ya ubangiji ka karba addu'ar da yake yi game da ni ni ma kuma ka karba addu'ar da nake yi game da shi ma'ana ka karba addu'a ta sai Allah ya karba addu'ar ka an gane ko saboda ka hawa ne annabi zai yi addu'a shi kuma ya yi addu'a Allah ya karba addu'ar annabi sannan kuma ya ƙara cewa ubangiji ka karba addu'ar nan da nake yi ta Allah ya karba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka shafi ne ka shafi ne fi ne kama sai ce wa shafi ne fi nafsi ka karba addu'a ta game da kaina kaga nan abin ya ya zo da canji ya zo da sabani wa ulai ka qalu su kuma wadancan da suka rawaito hadisin manyan malaman cewa suka ta shafi'u fi wa shafi'u wa shafi'ni fi na wa shafi'uni fi wa ma'ana qawli wa shafi'ni fi ai fi du'a'ihi wa su'alihi bi ka karatu ce kansa ko ka karba addu'arsa da abin da yake roƙa mun ya ubangiji ka karba kai ya fara maka kaulahu wa shafi'u fiya kaga yayi daidai da magana da yake ka karba addu'a ta da ladan قال أبو أحمد بن علي أبو أحمد بن علي malami ne daga cikin malaman hadisai musamman waɗanda suka yi rubutu a kan kissa ko tarihi na mazajen hadisi kowane mutum da ya shahara a ilimin hadisi to malamai suna suna yin bincike a kan tarihinsa domin a san shi wane ne dan wane ne dan wata kasa ne su wane ne malamansa su wane ne ɗalibansa yaya fahimta shi da ilimi take yaya adalcinsa yake to sai sun yi bincike da nazari a kan kowane mutum to kowane kuma suka faɗa abin da binciken su ya nuna ba wani su yabe shi wani su fallasa shi shi ne ilmin jahi wa ta'adin ilmin jahi wa ta'adin ilmin yabo da fallasa ko ilmin fallasa da yabo to abu ahmad ibnu ali yana da wani littafi al-kamil في أسماء الرجال هو الكامل في الضعفاء لما للتافي داشي إلا أن أمر داشي أنا أتكلم داشي فأتعلمان حديث سنسان شي للتافي دي بابا كما يلا لك كم مراجع وأن تسكي دماني من شعير من حديث أخي بوبو da aka yi masa mujalladi bakwai kusan shi fi shahara mujalladai guda bakwai masu ainihin fadi. Ta yi ma'adi ya bar duniya cikin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana dari uku da hamsin da hudu hijirar manzo Allah tana dari uku da hamsin da hudu ya rasu kaga sama da shekara dubu yanzu kenan da barin duniya to yana da littafi sunan shi alkami to a cikin wannan littafi ibnu taymiya yake cewa wa lam yusannaf fi fannihi mithluhu a fannin ilimin hadisi ba a rubuta kamar littafin alkami ba wato yana farkon ta maka littafin yana zuba maka shi ko yace a ilimin rijal ilmin rijal ba a rubuta littafin da ya kai littafin alƙalin ba to yadda shi littafin yake ya ce dukkan wani malamin hadisi da aka ɗan taɓa shi ko yaya ne sai ya kawo sunan shi ba zai kawo waɗanda suke abintattu karɓaɓɓu waɗanda suka zama shayabo ba wanda babu wani malami da ya taɓa aibanta su yace ba zai kawo sunayensu a cikin littafin ba amma dukkan wani da aka taɓa illanta shi ko da ba da ko da illantawar ba ta illanta ta zama masa illa ba to zai kawo shi dan da yayi bayani cewa an taɓa dukan shi da abu kaza da abu kaza an da ko wannan shi ne sharadin sa a cikin wannan littafi to a cikin ya kawo wata mutum shabib ibn sa'id ga yadda yake cewa shabib ibn sa'id al-habashi abu sa'id al-basri at-tamimi حدث عنه ابن وهب بن مناكير da wanda ya buɗe labarinsa ya ce sunan shi kenan Sharif ibn Sa'id al-Habaqi al-Kunya ta Abu Sa'id al-Basri mutumin da kana al-Tamimi sunan kabila ta kenan Bani Tamim haddaza anhu ibn Wahb Abdullah ibn Wahb mutumin Masar ne malami ne babba ɗaya daga cikin manyan almajiran Malik ibn Anas to ya ji hadisai waɗanda suke ba su da kyau da yawa a gurin shabir ibn sa'id ya kawo hadisai waɗanda ya ce ya ji su ne daga sa'id ibn sa'id ibn shabir ibn sa'id wanda ko ba da suka ce hadisai da malaki ba su da kyau واعتدى أن يورث على الزوري برفقة الزوري أحاديث مستقيمة. شيء شبيه كما قول بندري يا رويتو wani littafi rubutacce na hadisan zuhuri wanda ya je su daga yunus shi kuma daga zuhuri din an gane ko wato kawai bangare an rawaito hadisai mara kyau daga shi shabib kada kawai bangare shi shabib ya ji wata hadisai amma littafi ne rubutacce mai kyau wanda yunus yake karantar da shi yunus ibn sa'id yunus ibn yazid al-aini wanda da suka almajiran zuhuri mutumin mutumin iraki yunus ibn yazid al'aini mutumin aila aila a cikin ƙasar iraki to yana da littafin hadisai da ya rubuta daga babban malamin nan limami a cikin ilimin hadisi malamin imamu malik muhammad ibn muslim ibn shihab al-zuhri to wannan rubutaccen littafi shabib ya karance shi saboda haka hadisan ciki masu kyau ne an gane ko to ta wannan nahi a cikin bukari ya fitar maka da wata hadisai an gane ko dan wani ya zai ya za a dauke shi ko bukari ya yi wata hadisin sa ta wani bangare akwai hadisan sa da ya ji daga rawa ibn al-qasim ba su da kyau akwai hadisan sa da ya ji daga yunus ibn yazid al-aidi shi kuma daga zuri waɗannan suna da kyau da haka bukari ya tashi zai ɗauko hadisan sa masu kyau ya bar marasa kyau an gane ko وذكر أي ابن علي عن علي بن المديني أنه قال ابن علي يا أنبتا يا أنبتو لك علي بن المديني شوى هو بصري ثقة كان من أصحاب يونس شيء ثم بصري كما بالتشير وكلا شبيه علي بن المديني ما له إمام البخاري ما له إمام البخاري كما بصري ورزوني أشكي هنا إمام البخاري أنا شوى إذا بكتت كتت gaban wani ba wanda yake rena kansa a gaban Ali ibn al-Madini ma'ana cikin da yaje yana ganin cewa eh lalle shi ma ba dama amma in zo gaban Ali ibn al-Madini yana rena kansa to Ali ibn al-Madini shi ke wannan magana ya ce Shabib ibn Sa'id Basri wa Dila to amma ba ne yana ta ce kana da ashabi yana da cikin almajiran Yunus wane ne Yunus ibn Yazid al-Aidi almajiran Zuhri wato shi almajiran almajiran Zuhri ne kana ya tsarifu fi tijaratin ila misr kuma yana harkar kasuwanci yana yawan zuwa maka saboda kasuwancinsa wa za a bi kitabin sahih daga can ya zo da wani littafi sahihi an da ya kauce da wancan littafi da ya ji daga yunus shi kuma daga zuri a da hadisan zuri kala wace wa qad katabaha anhu ibnuhu ahmad ibn shabil ba an ba wa qad katabaha anhu ibnuhu ahmad ibn shabil an gane ko wannan hadisan ɗansa Ahmad ya ji hadisan daga wajensa wato ya ɗansa ya karanci hadisan da ya zo da su daga masa shi ne Ahmad ibn Shabir in ko wani kuma ta ba a baya ko wani ɗansa da ya zo kissan nan daga wajensa wato ne shi Ismail Ismail ibn Shabir shi ya rawaito kissan nan da muka ce ta Usman ba ta bata inganta ba ya rawaito ta daga Shabir shi kuma Shabir daga Rawah ibn al-Qasim dama kuma malamai sun gaya maka hadisan da yake rawaitowa daga Rawah ibn al-Qasim ba su an gane ko hadisan da ya rawaito daga Yunus daga Zuhri sun ba su wannan duk sun da ya yana maka wato kare da cewa ne da da warwara game da wannan hadisi da kasan san kada wani zai maka hujja da wata gaba ta hadisin da ba inganta ba kun ga wannan ya yi ba za su yi ba sai da ilimi ba zai yi kai da ta ba kawai ka dara ba ka dara wa ka ta ba za ka ce ba a kama wannan a ko kullu wannan bayani ne ka ba ta dan kana da ka ko kullu ka mukan nan ka da ka kalle da tare a ko da ka kara wannan bayani ba sai ya ba sai ka ka saboda ka kun sai da buɗa maka littafin alƙada ya kuma kwalban ta maka da ya maka matsayin littafin ka dauka wani sauraro da littafin a littafin na kwarai an gane ko to a cikin ke ɗauko maka wannan bayani kuma kana mutu zai ka duba littafin ni na duba daga nan ne ma na gane cewa na kana na akwai kurakure amma yanzu abubuwan da aka yi akwai kurakure wa kan ka taba an bari ko Ahmad ibn Shabib warawa ya yake a wajen ku an adi ko warawa ibn adi an ce da kamar da ibn وروى ابن عدي حديثين عن ابن عن شبيب هذا الروح ابن الف- الروح ابن القاسم ما روح ابن القاسم وروى ابن عدي ابن عدي a yadda yake yi a littafin sa idan ya kawo mutum ya kawo bayanai da malamai suka yi a kansa sai ya kawo hadisansa marasa kyau waɗanda su suka ta aro suka ɗan taɓa shi an gane ko sai ya kawo wasu daga cikin hadisansa da ya ruwaito marasa kyau wanda ta sa wasu malamai suka aikanta shi da wannan to ya ruwaito hadisai biyu a tarjamar shi wannan malami shabib ibn sa'id hadisan ya ruwaito shi daga daga ibn wahab shi kuma daga shabib shi kuma daga rawu ibn al-qasim dama an ce maka hadisan da ya rawaito daga rawar ibn qasim marasa kyau ibn wa shi ya ji su daga wajen sa saboda ta hanyar ibn wa kun aka samu hadisin shi kuma ya ce ya ji su ne daga shabib shi kuma shabib ya rawaito su daga rawar ibn qasim amma ba su da kyau فحديث ما حديث نفرق عن ابن عقيل عن ثابت بن لاجئة عن ابن سلام قال وعن ابن سلام عبد الله بن سلام قال مر بنا رجل فقالوا ان هذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم hadisi na farko ibn salam ya ce wani mutum ya wuce ta gaban mu sai suka ce wannan mutum ya yi wa hannun sallallahu alaihi wasallam hidima hadisin farko kenan hadisi na biyu an go daga ce shabi ibn sa'id amraw ibn al-qasim ka gyara ba faris ba an abdullahi ibn husayn an ummihi fatima حديث دخول المسجد حديث شباب الثلاجي قال ابن عدي ابن ابي كذا قيل في هذا الحديث عن عبد الله بن الحسين حتى فقد game da wannan hadisi aka ce عبد الله بن الحسين عن امه فاطمه بنت الحسين عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗanda suna hadisai guda biyu waɗanda ibnu adi ya kawo ruwa yake da hadisai da ba su da kyau قال ابن عدي في ابن عدي يأتي ولشبيب بن سعيد نسخة نسخة الزهري ولشبيب ابن سعيد نسبة الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهي أحاديث مستقيمة شريف ابن سعيد يا لساق الزهري أو جلسة wanda ya ji hadisansa daga Yunus shi kuma daga Zuhri kuma hadisai ne waɗanda suke miƙaƙƙu ma'ana hadisai ne waɗanda suke sabidai wa haddada anhu ibnu wa'd ahadith malakir amma ibnu wa'd ya rawaito hadisai malakir daga shi wannan mutum Shabib ibn Sa'id ابن علي يقول إن علي خيره ابن القاسم اللذين أبليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب وما علي سنة مجازي له ابن القاسم ولن أمليتهما ليل ذلك فأبكي ولا للتالي ابن وهب حين يروي الكسر لشبيب وكان شبيب ابن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد ثم عنه إذا روى عنه ابنه أحمد ابن شبيب مسلم الزهري ليس هو شبيب الذي ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب في المناكير التي يرويها عنه وقراءه يقوم على بل سكي زمان wani lokaci ta wani bangaren sai ka ga kamar ba su ba idan dan shabib wato ahmad in ya rawaito hadisan shabib daga yunus daga zuhuri sai a rasa sahihai idan ibnu wa ya zo ya rawaito hadisan shabib daga rawah ibn qasim sai a gansa ba su da kyau sai a ga kamar wannan shabir din ba shi da wancan ba an gane can da can hadisan da yayi da kuma hadisan ba su to haka ba wasu wani lokaci haka malamai suke in ka dace a wani littafi in kana karanta wani littafi da yadda zai birge ka ya kaya ka da ba ka hawa in ka zo kuma wani littafi kana karanta sai kai ke gani da ba ka wuce ka ga kwakwata wannan shine wancan na shine shi ne yanzu kana kana kawo da kafar su yi ko su ba ka shawa haka ne in ka ɗauki littafin al-isfar ko yin al-qur'an ko a tsoron rasu ko tafsir min batur sai ba ka shawa ya tsara maka ilimi da yawa ya binciko abubuwa da yawa ya tsara amma da ka karanta wani littafin kuma sai ka tsanda yawa lai kuma da shi ne sai ko al-hawi ne ba al-hawi balawi bala'i kan rajin ita ganin waliyai masu ruruwa da cika duniya ana ba ta labari ayya wannan shine wannan eh shine sai Allah da iko billahi fi khalqihi shu'ur wangiji yana da sha'ani daban daban cikin halittar to shine ne yake ga ma ibnu abi yake ce maka yace wa kana shabibu sa'id idza rawa anhu ibnuhu أحمد بن شبيب نسخة الزهري ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه ما يعني متى هي دي بقى متى mutum ɗaya ne amma kai ka ce mutum biyu ne ka annahu laysa fulan alladhi yuhaddithu an mutala za ka samu wannan cikin maganganun malamai daban-daban me yake jawo ka me yake kawo ka ka zo wani lokaci mutum yana tafiya tiryan tiryan wani lokaci kuma ka je a cikin layi me kuke kusan yana kawo ka kan zuciya اختلاف البعض wata shi da ya kare ba shi ne ta bidiyar ko kuwa ya yi karatu wajen za ka yi kwasu da wanda ya faɗa zai burge ko ya kwasu da wanda to kuma ya ma ke son zuciya ko lokacin son zuciya tana tana iya sa in mutum ya so ya faɗi gaskiya sai ka daina faɗa in ya so ya tsira sai ka daina yi haka nan sai duk wani abin ya so a rayuwar mutum da wani lokaci ka ga mutum ya ne ke yana faɗa gaskiya wani lokaci kuma ka ji kamar ba shi ba ai da ta cewa na Allah kamar ba shi ba wannan yana kuma kuma ba wani haka ai da abin to kaga ai da san zuciya ya tsara ko sai akwai kula kamar yadda wanda yake akwai kula kula shi ne rikici cewa rayuwa mutum kan da shekaru ko wata matsala ta yi ta fara cikin shekaru ta ta fara abin to sai ka ga sai mai tsaya tana da kana da yake karbe ta kwakwara ta da yau sai ka ga biya wani kwakwara a ba a kago kago duk ya yi ta na ya biya daidai saboda ta fi cewa kwakwara ko saboda tsufa akwai wannan sannan akwai shi kansa fannin da yake rubutu a kansa wani lokaci yana taimakawa wani fannin da zai shiga yana rubutu a kansa babu tabargaza a hannun asila wani kuma in yanzu yana da abin fannin yan tabargaza ne da zai zai magana a kan tufanci da wani tabargaza ya lada sai ba sai ga yana cikin masu tabargaza tun da ake ke in zai na magana a kan ulumul qur'an ulumul qur'an tabargaza ne kawo mana cikin ulumul qur'an kuma zai kuma yi ba sai da abin da ya saba masu fannin ulumul qur'an ulumul ta shi da ulumul an fahimta kaga fannin da shi yake jawa sai yake masa jagora in fannin da ba ba dalili a jawa to shi ma abin da zai zo ya samu an gane sinadarin da zai hada da tsarin don mai kyau sai da tsarin zama mai kyau in kuma wanda akwai da gargara shi ko ba mutum ne mai ruwa mai tacewa ba in ka akwai mutanen da ba su da rariya in a cikin malamai ne yanzu da akwai malamin da yana da rariya yana karanta abu amma zai ce maka wannan ya inganta wannan bai inganta ba ko da malamin ya yarda da shi akwai nan da malamin zai tuntube ya ce to anan mala ya tuntube don haka ba za ka ɗauki magana ba saboda akwai abin da ya fi nayi inganci kaga wanda yana da dariya akwai wanda shi da abin da aka rubuta da larabci yana ɗaukar da gaskiya ne shi da ya ce kawai a rubuta maka da larabci da aka da larabci shi kenan to in ya samu littafi mai kyau sai ka jira ta baka abubuwa masu daɗi in kuma idan sai kai kan littafi mara kyau ya karance to shi ma zai zo ya tura maka wani a ɓangaren da dariya ku kan abin da ka yi rarrabe zai wuce ba wa bai tsaya ba an gane ba to ya da da tantin da ya samu kanka in fanni ne mai tsafta da sai bai da tsafta in fanni ne wanda yake na da tsargala da same shi tana da tsargala an gane ba to irin wannan jarabi malamai ba da tsarariya kamar irin su yudi haka yudi baya yana rubuce rubuce amma da da haɗe ba kamar irin su sakari ba wanda za su yi rubutu kuma su su tantance maka su tace maka tantance maka su rere maka fitar maka ayar da kuka tsari maka kafu a gefe guda to shi baya wannan shi yasa wasu malamai suke ce masa hafizu lai ya zama usai a wajen da to kamar da ita ce cikin dare da ya shiga dawa yana yin fice da daddare kaga sai ya rano wani miki biyar da ma ita ce kaga saboda komai zai iya hadawa ya hada abu da kishiyarsa to su yana da wannan yana tattarawa amma baya yin yawa duk abin da ya zo ya samu zai rubuta zai ce ka yi rubuta littafai wanda ba kowa ya rubuta littafai irin ba da ya samu fanni da rubutu zai rubutu a cikin sa sai yanka da ya samu fanni da rubutu zai rubuta littafai a kan ba sai yanka da wasu wanda zai irin wani tattarawa to galibi za su samu baya a cewa kamar ibn jauzi rubutawa ya ce amma baya a ja baya a harin shi yasa za ka zama samun shi ne wani lokaci a cikin littafin nasa an gane ko kawai shi ma lai ya haɗa shi ya tsaya ce ya rere zai ta rubutawa to a wani littafin sai ba ka sha'awa yanzu ka ɗauko littafin ismailul mawlid na alfabiya ko ka ɗauko littafin al'ilma sai ba ka sha'awa amma ka zo ka ɗauka shafa sai ka ga yana ta tattaro abubuwa da wasu sai shi ba ka kan gado yana haɗa kamar ba shi bane ya rubuta da talib kamar wani ne da kamar wani tsaro ya san ne da ba to shi ne zan yake in ba a yake ga maka shabir din da idan dan sa ya rubuto hadisan sa daga lodi daga zuhri sai ga hadisi ne karɓatu a wurin ba amma idan ibnu wa ya rubuto hadisan shabir daga rawu ibn qasim sai ga hadisi ne mara kai ka ce mutane ne guda biyu ba su kai ba Allah ya wannan to shine yace wala anna sabilan bi misr fi tijaratihi ilaiha yana so ya maka dalilin da ya jawo da takila shi da yasa akan za ka same shi sahihi nan kuma ka same shi hadisai kuma a kan yace wala anna sabilan bi misr fi tijaratihi ilaiha tataba'ahu ibwa bin hisbihi salatu lahu wa yadihi bayan ya ga cewa shi wannan malamin shabib ya kan je masar aka kasuwanci a can suka haɗu da ibwa ibwa mutumin masar malami ne a masa na haka shi wannan shabib yana zuwa kasuwanci sai wannan ibnuwa ya haɗu da shi a can sai ya ga hadisansa waɗanda suke ba su da kyau sai malam ibnu adi sai yake ce maka wala Allah lokacin da ya je masa kasuwanci ne ya kai shi ba karatu ba ba ka bai fashi da ta kai ba su kuma malamai ko ɗalibai duk inda suka ga malami kokari suke su ƙaru da shi to tun da ya zo ko da kuwa kasuwanci ya kawo su bai kamata su bashi ya ta haka nan ba sai su je su zagaye su ce ba ba hadisanka a lokacin ba da shafarsa tare da shi zai ba su abin da ya zauna ne a kwakwalwarsa to a garin haka kuma sai ya zama kuskure kun gani ko ya ga wata ta yadda aka yi hadisai zuwa wata zama ba su da kyau amma hadisan hadisan wa hadisan ahmad ɗansa ahmad ibn shabib dan ko kula ya ce ba su littafi ne ko kuma littafi ai ba magana ce haddar da barbaci littafi ne kamar kai wannan littafin su fito ba da ga ko da ni ban san da ce ba ne kai ka iya karuwa ba to saboda haka shi dan ya ji littafi ne amma sai ruwa sun ji ne daga hannunsa shi ko ba bai rike abu bane kwarai da gaske saboda haka wajen ba su shi sai ya rika kuskure shi ne yake كتب عنه ابن وهب من حسه ابن وهب يروي حديثا daga haddarsa فيغلط ويجب saboda haka sai ibn kuskure yana wa'azi yana da san abu haka yake ko ba haka yake ba shine wa'azi kada abu haka yake alhali ba haka yake ba sai ya rufe bayani akan shabib ya ce wa arzu Allah ya ta'ammala shabib hada al-kadhiba ina fatan shabib din nan ba da dangan yake karya ba abin da ya faɗa ta da gaskiya ba ina fatan ba da dangan yake yi ba an gane ko to wannan ba gare shi ba ta faru ga malamai da yawa a mazhabin wani lokaci su ji abu wajen da ta kuskure amma in suka koma karantar da shi ta hanyar littafan su sai su faɗe shi daidai sai daga wanda ya ji hadisan daga littafan su ya faɗe shi daidai wanda kuma ya ji shi daga kwanyar su ya faɗe shi ba daidai ba kamar ma ba sun da rashi babban malami ne hadisan sa tana da a cikin sahihai da sauran littafan su yana da cikin almajiran zuhuri ma'amar sun da rashi da ake ba malik ne ma'ana dukkanin su sun yi tarayya a wajen malamai daya ma'ana abin da bashi asalin ka mutumin basra ne asalin ka mutumin iraki kasa cikin basa abin nan garin basra sai aka yawon ilimi sai ya kai shi yaman an gane ko sai ya tafi yaman da ya je yaman neman ilimi a can sai mutanen yaman da suka ga malami ne ga shi da kayan da kafar da ya je neman ilimi sai suka rike shi suka bara a wuri da suka ba shi mata shi kenan sai suka kashe shi za a ɗaya zama mutumin yana littafan ta gaba ɗaya suna kan gidan matarsa kuma ta mahaifiya tana kasara ba a kare da zuwa kawo mata ziyara an gane ko a can ya zama malamai malamin shakuntun na haji yana da hadisan da ya ji daga amma na munaffe shi kuma daga abu hurara tsakanin da abu hurara da sun ɗaya da saboda ka yi tsara ilimi da yawa in yi ruwan ganin mahaifiyarsa basra sai ɗaliban ilimi na masarautar da za su yi sun kama ba da za su yi ta kuma. To a lokacin kuma ga fito da littafin da wajen ya rafa ba sai ba karanta ba zo ba. Za a ce ta ba mu hadisi amma kuma sai aiki samun kuri kuma cikin hadisansa. na ga maka ce idan ruwayar ta ce a bakara to ga ya tsayin ya bace saboda a lokacin ga dukkan da ba ka tare da suna suna yi ba haka da kai tafi Madina sai ya tafi Makka duk dai ruwayar da ba a yamma ne yin ta ba to sai a samu kuskure an gane ko duk ruwayar da ba a yamma ne yin ta ba sai a samu kuskure sai ta yawanci ruwayoyin su sai yayi za a ga sun taho ta hanyar Abdulrazak Abdulrazak As-Sana'ani shi mutumin Yemen ne da aka kai suka ribaci ilimin ma amma idan ya fito daga garin yana bari littafin ka sai zama yana kurakure lokacin da yake mana ba ka da ruwayar ta in ba a yaman ba a kasar ko a madina ko a maka don ana samun kurakure a ciki ka zama da ke ne ibn tabiya zai zo nan gaba zai ba mu wasu misalai a nan kuma za mu fara fada da Kultu karanta
قلت هذا الحديثين الحديثان اللذان انكرهما ابن عدي عليه رواه مع الروح بن قاسم وكذلك هذا الحديث حديث الاعمى رواه الروح بن قاسم وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب ايضا كما رواه عنه ابناه لكنه لم يتقن لفظه كما اتقنه ابناه وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي وعلم انه محفوظ عنه وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب وهذا صحيح إن كان قد غلط قد غلط عوض غلط وإذا كان قد غلط على روح بن قاسم في ذيلك الحديث في ذيلك الحديثين أمكن أن يكون أن يكون غلط عليه في هذا الحديث أن يكون غلط عليه في هذا الحديث وروح بن قاسم ثقة مشهور روى له الجماعة فلهذا لم لم يحيل الغلط عليه والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ وغير حافظ لما يرويه عن آخر مثل إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين مثل سعيد نعم سعيد إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإنه يغلط فيه بخلاف ما يروي عن عن الشاميين ومثل سفيان بن حسين فيما يروي عن الزهري ومثل هذا كثير فيحتمل ان يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم ان كان الامر كما قاله ابن عدي وهذا محل نظر.
wannan ya kuma wata lafin ilimin hadisi kuma jarhu ya hadisi to kuma wanda yana da kyau da wanda yake karatu mai zurfi a cikin harkar addini da wanda kuma an sauraro ne duk su zama dai kuna da ido wato kada ana ya ce maka ko da ba ka buɗe littafi duk kokari ka yayi abu ka fahimci yadda tawo abu ka tuje ba ka nuna da ba laifi bane ibnu taymiya yayi irin wannan shakale kalan da ne ya shiga ala al'akalla wani wanda yake da zurfin ilimi a cikin harkar kwakwalwar za ta ƙara buɗewa wanda kuma zurfin da yake to zai kan fara ganin haske an gane su kai lada masu bacci da suka yi Mala ya ce kulku bayan ya gama kawo maka magana da Ibn Abi sai yace hazani hadithani wadannan hadisai guda biyu allazani ankara kuma Ibn Abi alaihi wanda Ibn Abi yace ya nuna ya yi ya inkarin su ga shi Shabib Ibn Sa'id rawahu ma an rawu Ibn Qasim su ba ya rawu sai daga rawu Ibn Qasim ne ko wa kadalika hadal hadith shi ba wannan hadisin da muke magana akan sa wanda muka ce lafazin da ya kawo bai inganta ba shi ma daga waye ji daga Rauf ibn al-Qasim an gane ko wa kadhalika hadha al-hadith hadith al-a'ma rawahu Rauf ibn al-Qasim cewa hadha al-hadith mimma rawahu anhu ibn Wahb aidan shi ma wanda yana daga cikin abinda ibn Wahb ya ji daga wajensa kama rawahu anhu ibnahu kamar yadda ƴaƴansa biyu Isma'ilu da Ahmad sun rawaito hadisin daga wajensa lakin da hulan yuskin lafzahu sai dai bai yi itkanin lafazinsa ba bai kawo lafazinsa yadda yake ba kama askana hudu na kamar yadda ƴaƴansa suka yi itkanin sa wa hada yusahi sahihu ma zakarahu ibnu ali wanda zai kara nuna maka ingancin abin da ibnu ali ya faɗa wa hada sahih in kana qad zalika wannan na yi tsallake ko fa ulima annahu ma'qubun an to daga nan za mu san cewa eh lalle shabib ya faɗa hadisi ba wai ibnu wa ne masa kuskure ba kuma ibnu wa ba shi kadai ya rawaito hadisin daga wajensa ba saboda da ibnu wahab ya ji shi amma kuma laifin ko kuskuren ba daga wajen ibnu wahab ya fito ba ibnu wahab amintacce ne zika ne daga cikin amintattun malamai yake wannan abi a halal galaba alaihi la ala ibnu wahab ibnu wahab ibnu abi ya tsora kuskuren akan shabib bai tsora da akan ibnu wahab ba wa hada sai in kana kadalika wannan gaskiya ne in ya kasance ya yi kuskure idan ya yi kuskure to kuskuren nashi ne ba na ibn wahab ba me zai hana a ce kuskuren na malamin sa ne rawa ibn al me zai hana a faɗa inda zai yi shi ma haka yaji ko ta yi wa malamin sa rawa ibn al-qasim din shine ya faɗa masa ba daidai ba sai shi ne ke da laifin ba shi ke da laifi ba to dan kada ka wannan ce ta tafiya ya ci gaba da bayani yace wa idza kana qad ghaliba ala rawh ibn al-qasim fi dainika al-hadithain in ya zan ya yi wa rawar ibn al-qasim kuskure a waɗancan hadisai guda biyu da ibn wahab ya zai misalai da su akara an ya kula gari ba alaihi fi hadha hadith don haka wannan zai nuna yiwuwar ya yi kuskure da rawar ibn al-qasim a wannan hadisin ma wa rawar ibn al-qasim thiqatun mashhur rawana bil jama'a rawar ibn al-qasim amintacce ne malami ne shahararre wanda jama'a in an ce jama'a su da ashabul kutub nan gaba daya a cikin ruwaito hadisin Bukhari, Muslim, Tirmidhi da Sahih Maza Abu Dawud. Duk sun rawaito hadisan rawu ibn Qasim ba shi ba zai yi ka tsaya ba kuskure ba za ka idan kankarar su isnadi wani daga wani daga wani daga wani to in kuskure ya faru a cikin sanadin ko a cikin matsalin to kakan duba inda ya fi abin nan ta kuskure sai ka miƙa kuskuren a nan an gane ko sai ka duba waye yake sannan da lalla a cikin su sai ka ɗora masa laifin sai in ka gano ta wasu hanyoyin daban ko wani binciken daban dandalan da ba shi ne mai kuskura ba to sai ka ɗauke masa amma a kan farko shi za ka koma an gane ko inda dukkan su ga kuma waɗannan dandalan ne a cikin harka ya za ka ɗauke su ga wani kuɗi kuɗi to shi yasa malamai da suka duba rawa ikon kasin din nan babba ne a cikin harka amma wannan mutum ba kamar ba kamar shi yake a kwarewa ba sai suka miƙa masa laifi. Wani hada lam yuhiru al-ghalaba alayhi saboda haka ba su tora wa rawar ibn al-qasim kuskure ba kasancewa ta amintacce mashahuri to shine ibn taymiya yake ga maka wannan ba wani bakon abu bane a cikin wannan fanni na hadisi wa rajul kan yaqulu hafizan lima yarwihi an shaykhi ina faruwa to sai ke ce baka misali yace mithlu isma'il ibn ayyash فيما يروي عن الحجازيين فإنه يزيد فيه يأتي كمان إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش كان daga cikin malaman hadisi mutumin sham ne mutumin sham mutumin hims hims tana tasiri a yanzu to mutumin nan garin ne idan ya rawaita hadisi daga malaman garinsa hadisin sa sahihi ne amma in ya rawaita hadisi daga malaman da ba na garinsa ba hadisin sa da'ifi ne haka malamai suka haɗu ko ya faɗi wannan magana so Ahmad ibn Hanbal so Yahya ibn Ma'in so Ali ibn Madini so Abu Zur'a so Abu Hatim so Imam Bukhari duk sun faɗi wannan magana to Ismail ibn Ayyash sai ka kun sai ma ra'a an shamiyyi wa ghayra kaza mai sai ma ra'a an ghayr shamiyyi sai ya ce maka kamar Ismail ibn Ayyash sai ma yawi an shajaziyyi cikin abin da yake ruwaitowa daga mutanen Hijaz mutanen maka ko ko Fa'ifa ko Madina in ya ruwaito wannan a ya ruwaito daga waɗannan mutane fa inna hu ya dalilta fi ya ayu kuskure a hadisan su bi ya fi ma ya ruwaye al shamiyyi da sabanin abin da zai ruwaito daga malaman sa mutanen sha me ya jawo haka me ya jawo in ya ruwaito daga mutanen Hijaz sai ya musu kuskure in ya ruwaito daga mutanen sha sai ya kawo hadisin daidai abin da ya jawo mai sauki ne fahimtar abu mai sauki ne kuma ina ne zaman garin sa ne ya zauna da su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya lazumce su saboda haka ya kware wajen da isar su galibi malami musamman malamin hadisi littafan hadisan da suna nan kundi kundi fito da su yake na karatu don haka in ya kai karshen abin da yake da shi zai kamar da tawa majalisi majalisi za ka haka ta jin maimai abin da yake karantawa tunda kai ɗan garin ne an gane ko kai da ne sama da wanda zai zo ba ko ya ji sau ɗaya kai ka ne sai dai garin da yake ba ko zuwa zai iya shiga garin ya fita idan ba mutum ne mai zaren gwana kwarai da gaske ba abin da zai ji sai da zai ta rike shi annabi za ka lokacin da zai zo ya faɗa hadisan da ya ji lokacin da yake bakunta a gari ba zai zama ya faɗi su daidai ba kawai da wanda zai ji da garin sa an gane ko don haka ya kware da ilimin mutanen shaf shi yasa yana daga cikin nasihar malaman hadisi suna cewa kada ka fara fita neman hadisi zuwa wata wani gari sai ka gama jin na garin ka in ka gama jin na garin ka to sai ka fita kana cewa zuhuri imam ka ga mai da rauni cikin su tafiya ka tafiya sika ne amintacce ne yardaje karkace ba haka ma cewa ba zuhuri kuma gangalan ne wato jabal ne kamar da kuce jabal ne imam ne ilahi muntaha to amma an ce tafiya ɗan zuhuri da yi wani da yin kenan hadisin sa an zuwa yin sai ba wai dan shi ko biyan da ba ya kiyaye hadisan din malaman sa amma bai kiyaye zuwa ba kaga ashe in ya rawaita kowane hadisi daga malamin sa hadisin sai ne amma in ya rawaita daga zuwa to anan ne magana take in ka bincika sai ka samu dalilin da ya jawo haka sai masu da zuhuri a gudan aikin hajji. Kai a yi zauna gudan zuhuri tun da su ba ka da lokaci. A cikin ‘yan kwanakin nan da za a zauna na bila, sai ya ga ya kamata ya ribaci wannan malami ya kwali da hadisansa. Saboda sai ya zauna ya karanta hadisansa yana karanta masa. Yana rubutawa. Ya rubuta hadisai da yawa sai ka fi tsaye da shi. Shi ya fi wa Hussein mutumin wasa ne. wanda cikin kasa ya rayu don haka da ya fito yana fitowa ta wata guguwa da kai ta taso sai ta kwace ta kaddu sai ta yi sama da ta tafi yan su ina na ga dusun ruci sai da da aka ce ko hadisi hudu ne kawai ya rike kuma da zai lalaban da yake to garin lalaban nan sai ta kuma to kaji inda illa ta faru shi da an bashi ya da wani iska ba sai masa aika aika ba ya kawo ya ta gida lafiya to shi ke nan ba zai samu matsala to shi yasa a nan ka zo kana bincike akan salsalar isnadi sai aka ce sai ka duba wani sai ba wani sai ba wani sai ba wani sai ba a ƙarshe wannan ba shi ke nuna maka hadisin sanyi ba to ba shi ka kawo ba to ya zika yau ya zika kowanne ka bincike shi kan alimin ya ake maka shugaba ne a cikin haka kuma to ziyarar nan ya ji daga zuhuri ma bai ji ba bari ka ce akwai dacewar islami la da wata dalili amma ko zuwa da yake maka da yi da yi yawwa dan ka ce maka jawo ko kafin a bada da ka abin tattu ne wala ka shi ke wani hadisi abin tattu ne domin a iya samu irin wannan tangara an fahimta ko مثل هذا كثير irin wannan na da yawa dan ka dauka an gaba lissafa maka mutum biyu ka dauka daga nan kuma wasu suna nan biyar akwai wanda zai zama sai ta ne fi hali kun ga akwai na gari akwai na malami kun ga nan ya ba misali biyu ne akwai wanda zai zama sai kafin fi shai sai kafin fi shai da zai sai kafin fi shai da sai ta ne in ya rusa daga wani ba sai da abin da ya rusa daga wani ka ganin daga malamai ne akwai kuma daga gari gari sai ta kuma fi bala wa gari sai ta fi bala da kamar Ismail ibn Ayyad sun ga bawo sura guda biyu suratul bala da suratul shaykh ko akwai sura ta gari akwai kuma sura ta kamala akwai kuma ta hala dole hala lokaci kaza in ya bada hadisi hadisin sahihi amma daga lokaci kaza daga shekara kaza zuwa kaza in ya bada hadisin sa ba ta yi ba dan saboda ya samu ikhtilafi da kan mutum ne mai fara abubuwa da suke amma shekaru da suka sayi nisa ko ba ya fara zo masa sai ki za fara abubuwa kuma yana samun kurakura mun san halin su to duk wanda suka ji hadisan sa da daɗewa ina ga almajiran ka kenan kafin da tsufa hadisan su na kan matsala amma wanda suka zo suka same shi bayan ya tsufa an gane ko kamar sa'id ibn abi aruba eh kaga bayan ya tsufa a lokacin kuma hadisan su suka zama suna da matsala an gane ko kada a lokaci kaza hadisan su sai yana amma a lokaci kaza kuma ba sai yayi bane akwai wanda daga almajiri zuwa almajiri almajiran sa kaza da suka wuce hadisan sai yi amma almajiran sa kaza suka wuce ba sai yi kuma duk shi ne kamar ibn laliya abdullahi ibn laliya mutumin masar malami ne amma ya ko ilimi ne burga ne da ilimi cikin ne da ilimi kusan yadda wasu suke surantawa da da koyi ruwa yake ko wuta da cikin ne a hankali yace sai ni yawo ni yawo ni yawo ni sai ba gari ce gari gari gari gari da mun zo mun zauna wani izar ya ce ga shi ne yana kuma muna da kun sha wahala a yake tuni ya ya ya ta take waɗannan hadisan a rubuta shi shi wannan da da farko ne zai fara hadisi zai dauke da sabata yana fara mutane suna kishi suna rubutawa daga baya sai su ga sakaci sai zo wurin karatu ba da ba zai dinga faɗa da kai sai ko dinga yin shirme to waɗanda suka ɗauki hadisansa lokacin da yake bayarwa da littattafansa hadisan da sai waɗanda kuma suka zo lokacin ya yi sakaci wasu sun ce wai gobe za ka yi masa littattafa ka suka ƙone wasu suka ce a an ce da littattafa ba ƙone ba suka yi ba wasu suka ce gobe da ake cewa kina da gaske an yi masa gobe ba ana kan sarkin masa zai zama masa wani da goma shi sai dan taimaka masa sai aka ji aka ce ai ya yi gobe a gidansa dan zai a taimaka masa amma ba da gaske ya yi gobe ba wallahi har dai ya yi zakatun ko da gobara ko ba gobara da ya ba da littafai yanzu kuma ya aje littafai yana ba da to a lokacin ne sai ya dinga wa'azi ya dinga wa'azi malamai sun fi fifita karantarwa daga littafi saboda yi sadaka saboda suna cewa kwakwalwa ke da ta kai ga karfi da rike abuwa na rana ce abin da ba haka yake ba sai ka kowa a ba haka yake ba ka zo ka karfin kwakwalwa yanzu ka so a zo zuwa irin su yi ba ba irin su alimin madini amma ba ta yadda su bada hadisi ke sun dauke da su alimin madini wanda muke bada an nan yake cewa malamin buhari ne wanda muka ce buhari bai kare ya karanta ya ba da alimin madini wanda cewa yana da alimin madini yana karanta illolin hadisi da yana karanta ruwan lawa alimin madini ba ya yadda ya bada hadisi ya rike da kariya duk wannan kwakwalwa da kwanya da Allah ya bashi haka da imamu amma har yawan duniya in dai zai bada hadisi sai ya ɗauko littafi wanda a kwakwalwarsa akwai hadisi da jibir dai imamu bukari cewa ya haddace hadisi na cewa ya haddace hadisi ni a ɗari sahi dubu ɗari dubu ɗari sahihi dubu ɗari biyu da ba sahihi ba ya ga san zai yafi yawa to kuma har yanzu har yanzu malamin da zai baka ilimi shine malamin da zai yi nazari ya tattaro da kamar kafin ya zo ya zauna amma malamin da zai gari littafi kawai ya zo a yi kakko kwa shi da littafi to wannan a tsaya a tashi abin da ya faɗa daidai da na kura to sai ka ga na kura kura sun kewa ko kuma haka bai maka gira ba zai baka ilimin ba saboda tun da babu abin da zai faɗa dole ya baka labarin ya wuce a wasansa da garuruwan da ya je da mutanen da ya haɗu da su biyu to ita ne duka sunayen na ga alama da rubuta da ba shahar ibn hausa hausa bishin ne ba bisin ba ibn lafiya ne ba na ba ya ce na yin ya yi fada ba da ya rubutawa ba shahar ibn hausa akwai maganganu da yawa a kansa amma magana mafi inganci shi ne shahar ibn hausa asalin hadisi idan al-mu'ala abin da haka ne in bai saba wa wasu daga cikin manyan malamin nan abin da haka ne wannan shi ne magana da ya ma da ya fara da karshe game da sha a cikin littafin da lul ma'u ina da littafi da na rubuta musamman akan shi wannan malamin sha abin da hausa saboda da dama daga cikin waɗanda suka rubuce rubuce daga baya na hadisi suna yawan hadisan su kai tsaye wanda kuma bincike ya nuna ba a karanta shan nasar din albani galibi inda ya biyo ta kan hadisi sha zai da wani shi in da ya ce maka kan magana sai ne a da waje ya kawo da tambayar kafin a mai magana ta yanzu shi ma abi malami ne daga cikin malaman masar kuma sai ka ne daga cikin tsaro a a tsarin da kuma tsaro wato ne tsaro da ma'a musulmi yana da shi a mutattu cikin malamin masar don haka a nan ibn rawayi a shi ne wanda yake da rauni shi ma ba ko da yaushe ba kamar yadda muka faɗa akwai almajiran da idan suka wuri ko hadisan sa ana karɓa kamar abdullahi ibn wahab kamar abdullahi ibn zaid al-muqri kamar wani da abdullahi ibn mubarak da kuma abdullahi ibn babu bane to Abdullah bin Umar kaya ba kaji ba ana amina Abdullah bin Umar da abi kuma idan da yake dawo adil inda suke ruwa da ibn Lahiya Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Zaid al-Muqri Abdullah bin Umar na abin nan kuma ya zama Abdullah bin Umar da ana ji kama shi a duk wanda su ma dukkan wani kabiru wa ba wanda ya mutu da dadewa kafin ya kula da jini da riya waya ta sahihiya ce kamar irin su shauka irin su biyar kauri waɗanda irin su autari dukkanin su musu karuwar da wani da riya da wayar su sahihiyya an gane ba wanda ya ce menene matsayin wannan littafin amma wanda wanda kwakwalin da yake zaune to kamar da sunan da yake labarai ne na wasu wawaye ga malambu ibn jauzi ya tara maka waɗannan na sha na shaɗantarwa ya tara maka labaran wasu da suke yawo a cikin mutane wanda za ka yi zuwa wuta da shirme da shiriri ta ibn jauzi yana da irin wannan kuma banda shi ma wasu malamai sun yi irin wannan kamar babu kwakwaliyyin ko amma tafsir wa kwakwaliyyin na asirin bardari labaran ɗan malama masu kalma to malamai suna da yin malar rubuce rubuce don su na maka nishadi akwai wani alaƙar mutane shi ma yin jauzi ne mutum ne ba wasu amma yana yin magana na masu hankali to sai kawo a irin labarai su akwai amma nisa irin labarin kififi da kaidi na mata shi ma yin jauzi ya rubuta shi don ka da kwafi ne da shaɗantarwa ba wani kwafi ne da za ka ɗauki hukunce-hukunce a cikin ba an gane ko kuma da ka magana da shi wani lokaci akwai wasu labarin da sun faru a aikace an yi su wani kuma ne ana rubutowa a cikin littafawa da bina larabawa game da littafawa da bina wani suke ba da wasu labarai an yi wuri na wuri kaza a tsaye wani mutum da ya kaza ya kaza wasu sun inganta a tsaye wasu kuma a tsaye wani kamar abin da za ta ana fara da wasu labarai da ya kaza wani abu a ba kusan da zama shi a ne a gurin ko suna a wani abu da kawo a kai shi a wasu da yawa to mutumin nan kana suna da hauka da yi a gurin ka ga yana cikin malaman to daga baya ya ga abubuwa yadda ake yi wanda ba daidai ba har ya rubuta wannan littafin domin ya rubuta ya rubuta a gurin Allah ya rubuta kuma a kundin tarihi kada ambace shi a aibata shi ya cewa ya ya tabbata ya yi amma abin da ake cewa an tsaye shi ba wai cikin yan shekarun nan abin ya faru ba za a shekara da ashirin da na yi kuma ya tafi ne wurin da ta da yau za a shekara ashirin saboda ba wai abin da ya yi ba na da dama da shekara wannan yake menene ya ga wani ta tsira kuma shi Muhammadu Rasulullah na Abdul Rahman ko Abdul Rahman ne da Abdul Rahman da kan da ya suna yi wannan Abdul Rahman ne ko ai to ya yi ne da ke da magana ta fara da inganci wannan kuma yake shin Husaini Husaini ne da wasu suna duka mawaya shi ke nan dai sai da bacci sai ne da yake cewa dariya ne annabawa ya fice murmushi ya inganta kuma waɗanne hadisai ne suka inganta a kan haramcin yin dariya ba a harka dariya ba a harka yin dariya ai ba ta ce a annabi ba ya yi ya ga amma ta yi da wani kuna hadisi yana da ya hara da bidiyoyin da amma wanda ya za ka yi wani shi da yau da za ka yi a tafiya maka ya ta za ka yi wani shi shi ya sa da Allah ya yi da yau da annabi Suleiman da yake kai da sana ba ma aika mun da wani shi ya sa sun ma abin yake ta mun shi yana kai yana lalata Allah saboda rayuwa Allah ya kai da wata yake ba amma ya kan da kan inda kuma ta da jini ta ce da ya ya amfani akwai ya da jini ne suka yi tsawo a kan ya yawan ya da dariya kan wato tsaka kuma yawan tsawo amma an ga abin da dabi'a ta ko lokacin da dariya za ta fice wata wurin abin da ya zo dariya amma ya zama shi dariya a kan cikin da ya zama a kan da ya to wannan akwai matsala ga imanin Hadis Aisyah yace daga cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma yawman na tabiyu ma annabi sallallahu alaihi wasallam min ma yuridu rajul min ahli fa qala ya rasul allah innaha qul ya rasul allah innaha فقال عائشتنا هي قال انها اصابت يوم الناس على عقله وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا حلقا اصابت يوم الناس قيل نعم قال انظري الى حديث جوهري wanda yake magana a kan ainihin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana wanda ya kuma mun san yara da matanta daga yake akwai tafiya min tafiya to lokacin da aka gama aiki ko an dawo shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa ke ilani don sai ya zo wajen ta sai ta ce a ita hayi da tafi to shine manzala ce ke nan tsare ba da yi inda ba ita ba ba sai ta ga yin sannan hajjin da ta ba ya ce mata hanya sai ta ba sai ba ku ma sai ce ku kenan za ta tsaye za ku ci gaba da zama maka sai ta gaba kwanakin hanya kusan da ta yi wa abin da ta yi sai ku ta ce ai ai ta yi a wakai ma ranar da ranar ranar kan da ranar goma da wata sai ce ku shi kenan sai a kuma don haka wannan malamai suke cewa kenan a tsaya a wakai wada da wasu malamai suke cewa wajibi ne yana faruwa daga matar da take haila ita ba wajibi da baya sai sai kawo yana to a wajen da annabi sai yake a wannan kalmomi ne guda biyu da ruwa da wanda ke dan yana kai ki kamar a ce tir tir da ita tir da ita shine shine abin da mazmunin kalmomi suke mana wato malamai sun ce ba a da kuma asalin lafazin da tun da a wannan sai da zama a kai a kai ta gaba da aiwatar ainihin yau za a aske mata kai to kawo a ce a to ake mata ta zama karara da yin gara mara gashi za ta ce ta zama mai gwagwayyen kai to su malamai suka ce lafuka ne da malamai da lafuka ce na tsaye da ingancin da gaskiya da ba a yi da ingancin da bisu a kawai aka ce biyu bayan Allah ya samu mai dama a ce da zuwa da ƙara zuwa ga Allah ya sarki ba ga cewa da ba ga yi da ba su fara da kuma da to shine imama annabi zakariya da ya tashi addu'a ta rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya ta kwarai sannan a cusa ma yara kaunar Allah a nuna musu girman Allah a nuna musu ni'imar da Allah ya musu a nuna musu san Allah da girmama Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah sana cusa musu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin manzon Allah da gaskata manzon Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma